أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda ya kaddara sake haɗuwar ma wannan safiya ta talata ko laraba talata wacce take daidai da sha bakwai sha takwas ko? sha takwas ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida kuma wanda ya daidai da sha takwas kuma ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa alaihi salatu wasalam dubu biyu da ashirin da biyar a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin nefa a ƙaramar hukumar ningi a bauchi ta najeriya muna cikin sura ta wannan ko mulk insha Allah ya za mu kammala ta za mu shiga sabon sura na
da mai tambaya ta farko ta ce assalamu alaikum Allah da fatan kana lafiya ina tambaya akan duk wanda ya azumi bai yi sallar ashan ba ba shi da azumi ko yana da azumi a sallar ashan ba ta da alaka da karbar azumin ki zakatul fitr ita ce take da alaka da azumi kamar da ma karanta je ko amma sallar tarawih dinki wannan ladan ki ne in biki ba ke kika ci kanki in kin yi ladan naki ne in biki ba kuma ba komai a kanki illa kawai kin zama loser an gane ba ne ko malamai suke faɗa mana da ke ɗaukar dama da Allah ya ba mu dama ce kamar ta ƙarshe ba za ta sake maimaituwa ba idan muna ƙoƙarin jin haka a tare da mu to kullum za mu yawaita aikin alkhairi za kuma mu karanta aikin sharri saboda baki sani ba wala Allah wannan Ramadan din shine Ramadan ɗinki na ƙarshe ko wanda zai zo nan gaba ki da lafiya ko baki da nutsuwa ko makamancin irin wannan kin ga sai mutum ya dage da sallar dare saboda ya samu ya ribaci alkhairan su yau a tare da shi Allah ya samu dace amin wannan take cewa Allah ya ƙara wa malam basira malam ni suna na sa'adatu inji ta amma ban taɓa jin tarihi mai sunan ba malam ko sunan ba shi da ma'ana ne idan ba shi da ma'ana to malam zai iya canzawa zuwa wani suna mai asali
na farko dai ai ba shi da wani matsala sunan ka san wasu lokutan malam bahaushe sai ya ce wani irin fassara da juya abu wani iri daban ne da ya fahimta ta ina ga kamar sa'adatu daga sa'ad ne suke ɗauka sai su mai da shi mace an gane ko? ka gunga yanzu misali akwai sa'ad sahabi akwai sa'id amma za ki katar da duk sunan a maza yake zuwa ba a mata ba wani lokacin kwaɗayin wannan sunan ko da bai zo a mace ba to sai ki ga an mai an sa masa ta'ul marbuɗa don ya ba da sunan mace ana fahimta ta yanzu misali kin ga ai sunan sa'ad ne ɗaya kenan wasu suka ce asalin sunan sa'ad ne sai a ƙara sa'ada wasu kuma sai su mana sa'adatu amma akwai bambanci tsakanin sa'ada da sa'adatu domin wancan an ce sa'ada ba asalin sunan daga sa'adu bane ba to shi yasa sai ki ga sautari wasu kuma larabawan suke cewa malaman cewa ma al-ismu la yu'allaf ba fi cewa za a fassara ma'ana suna ba saboda wani sunan in ka fassara shi zai baka ma'ana marar kyawu to ba wai madmunin sunan ake kallo ba a'a asalin mai sunan a baya domin daman sautari ai abinda ake bukata ka sanya wa ɗanka suna wanda yake ɗaya daga cikin magabata na gari magabatan nan ko dai na annabawa ko na sahabbai ko kuma na wasu bayan Allah waɗanda suka ba addinin musulunci gudunmawa to hikimar anan in kin sa mai suna ko ka sa mai suna kana neman Allah ya sa wannan suna mai wannan suna ya ci wancan suna an gane ko bi ma'ana abin nufi Allah ya sa wannan suna ya gaji ko ya biyo mai asalin wannan sunan game da ake sa ababakarin da usman da ali isa musa idris yunusa da sauransu kuma da manzan allah yana cewa ku zaɓa wa yayayenku sunaye na gari domin za a samu kowa ran alkiyama allah zai kira shi da sunansa da sunan mahaifansa sadaka sunanki mai kyawu ne amma zan ƙara miki bincike a kai sai in ƙara warkar da ke da izinin allah ta'ala amma dai ki daina damun kanki kuma in za a ɗauki fassarar ma'a suna ne mai kyau in za a ɗauki gundaran fassarar an gani ko in an ce mutum sa'id bi ma'ana ai wanda yake mara baushi ko ba ga shi nan ba yake cewa shaƙiyin am sa'id ba bi ma'ana ma'ana ɗan wuta ne mai arziki ko kuma mutum banza ne ɗan wuta ɗan aljanna ne mai arziki ko kuma shaƙiyun ne ko kuma ɗan wuta ne mutum banza an gane sau da aka kinan damun kanki kuma sannan mu gane wani abu da ke ɗaya daga cikin magabata yake cewa ko da a ce suna na mace ya zo na namiji ya zo to don kin ƙara ta'un ya ba da na mace ba illa ba ne ba tunda asalin kwafayin wancan aka yi kawai an mai da wancan mace maimakon wancan wanda yake a matsayin namiji
wannan ta ce malam ya halatta mutum ya fara azumi sittin shawwal kafin ramako
ko kafin ramako eh ba ba damuwa ai wannan time da gare shi in ya riga ya wuce kinga ai ya wuce kenan ko wancan kuma kinga ai kina da wajen wata nawa a gaban ki wata 11 saboda haka ba matsala kun ga ummu na Aisha takan ce ba na samun damar rama wa azumin da na sha na Ramadana sai a ma'ana shi aban saboda kullum tana cikin hidimar manzon Allah an gane ko kawai dai an fi so inda halin mutum ya gaggauta tunda aikin alkhairi ai kusan gaggauta shi kullum ake yi amma dai a fuska ta halacci ya halatta ki yi su tushawal ko da biki ramuwarki ba kuma tushawal din ba immediate yake biyo bayan ramadan ba to kin ga ramuwar za a takura miki ne cewa kawai ramadan na wuce ake ramuwa a'a duk wayannan kin ga dama ki bari sai damuna ta kankama ruwa ya tabbata ko yadda zaki samu bilis a cikin azumin naki ko kuma ki bari sai lokacin da ake mukumukun sanyi sai ki ramu ta ki duk wannan damar ki ci almuhimmi dai ba a san ki bari wani ramadan din ya zo biki ba eh wani ramadan din ya zo biki ba to kuma a nan gurin shine dole sai bayan ramadan din sai kin yi kuma kin ciyar an fahimci abin da kyau amma za ki so ki shigar din ki insha Allah
wannan ta ce malam ka yi bayani akan ba da kaka wannan da damina da me ya ba okay ba da kaka shine abin to Eh.
to sunansa kenan na jinka ya baka kuɗi da kaka mm
bayan haka kuma kai da kai noman sai ka bashi kaya amma na adadin kuɗin da ya baka shin ya halatta amma ba haka ake ba
na ba haka ake ba amma
na ana yin haka ya zama da cif da cif kudin misali yanzu idan a'a ni ina zuwa ku fahimci me nake nufi ku fahimci abin da nake nufi an gane asalin wannan abin bahaushe yana gina shi ne da riba wannan shine asalin magana ta gaskiya asalin magana ana gina abin to idan misali in dai ba riba ake so ta shigo ba me aka baka to kamar da kudin mana haji wani wayan banza ai in dai tunna kudin aka baka kamar da kudin me yasa za ka mai da abinci ai abin da aka baka aro shi za ka maida idan an baka aro aron kuɗi aka baka to yanka tashi me ya kamata ka yi sai ka maida aron kuɗin da aka baka amma me yasa za a ce ka maida abinci don me a yaushe da kaka Aha.
kuma misali sai an yi farashin buhun idan an samu a kasuwa dubu hamsin ake sai da shi a wannan lokacin Mm.
kuma dama dubu hamsin aka ara maka to sai ya ce da ka iya bashi wannan buhun a madadin kuɗin To a bashi kudin shi manne ni abin da nake so. Shi ya sai ya sai kayan shi mana. Ni ban gamsu ba. Eh? Ban ji ba.
shi ma an bashi kuɗin To a bashi kudin sai abincin mana. Inda gaskiya ce. A'a ku fahimce ni da kyau shari'a fa guda ɗaya ce. Ya isa. Asali wannan mu'amalar ana yin ta da riba ne. Wannan shine asali a ƙasar Hausa. Muna da masu kuɗin da ba sa irin wannan damar suna ajiye kuɗinsu don wannan dalilin. saboda idan idan idan damuna ta fadi ana cikin matsala wani irin da zai shuka ma ba shi da shi balle ai magana abin da zai ci sai ya je gurin mawadaci sai a bashi buhu daya na shinkafa ko na alkama ko rabin buhu ko kwano kaza ku fahimce ni da kyau an gane ko shi kuma in ya tashi da in ya samu amfanin gonar shi a ƙa'ida me ya kamata a yi inda ya taimakon aka gina zalla in buhun shinkafa aka bashi da kaka sai mai da buhun shinkafa ko da buhun shinkafa nan nawa ne kuwa an gane ko in kuma kudi aka bashi sai ya mai da kudi ai ai o ai shine yace mana na- mana yadan biyadin an gane ko hannu da hannu kuma sunfi da sunfi amma in har ba a san wata kura ta shiga kuma in har ba kurar dubu hamsin ka ara mini to sai mai da maka dubu hamsin in ma shinkafa kake bukata je ka sayi shinkafa da dubu hamsin ko ka saye ta a gurina ko ka saye ta a gurin wani ku fahimci me nake nufi amma a lokacin da aka waye gari aka baka dubu hamsin aka ce ka maida dubu hamsin aka ce ka maida shinkafa me yasa za a ce sai shinkafa za ka maida saboda me tambayar nake me yasa za a ce sai shinkafa dole sai kuɗi ma'ana tunda kai ku- an baka kuɗi wala Allah ko an baka shinkafa to ka'ida kuɗi aka baka mai da kuɗi shinkafa aka baka mai da shinkafa al lissafi buhu aka baka kwano guda aka ba kwano biyu aka baka kwano goma aka baka mai da kwano goma in dubu goma aka baka dubu hamsin aka baka ka mai da dubu hamsin wannan shine ba wani gobara a ciki ba wani kaikayi a ciki amma muddin za a ci a'a ka an baka kuɗi da ka da damuna kai kuma ka mai da buhu goma ko buhu biyar misali sai aka ce a ai wannan buhu biyar din wannan dubu goma ko dubu hamsin din nan ai za ta sai kaza da aka baka to me yasa sai kai din in ka tashi sai ka mai da wannan kaza din maimakon kuɗin ko ka mai da kuɗin maimakon wannan kadarar da ake ake so ka bada saboda wasu masu kuɗin da kawai za ki ga daman zaman da suke kenan kawai wa zai takura ya zo a bashi iri da damuna ya je da kaka da damuna ya je ci abinci shi kuma in ya tashi zai ma da in buhu biyu aka bashi zai mai da biyu da rabi ko zai mai da uku an gane ko to kun gwanna riba ta shigo tunda na ku- ku banci abin da kyau kun manta ne yasa kuke wahala kanku na faɗa muku bashi a asali ma'ana taimako ne a musulunci wannan shine aslan manzo Allah kuma ya ka'ida kullu qardin jarra naf'an fa huwa riban duk bashin da za a yi shi korance da kuma zai kawo wani karuwa wannan riba ce karuwa ya kamata ku gane wannan in dai taimaka maka aka yi don Allah an baka dubu aran dubu hamsin to in ka samu wadata kame da dubu hamsin wannan shine magana ta gaskiya ba wani menene kura a ciki in buhu guda aka baka da kaka kame da buhu guda wannan shine magana ta gaskiya amma duk lokacin da aka baka kaza kuma aka ce kaza zaka maida aka samu canjin ainin abin to an zo da son zuciya ne ko anan bai shiga ba a wani gun zai shiga me ya baka kai na'am D- da rani kenan sai baka dawa ko shinkafa eh misali ya baka dawa buhu ɗaya ko aha me ya baka shi to ba shi da wannan haƙƙin ba shi da wannan haƙƙin ya baka buhun dawa ka zo za ka maida masa ya ce kuɗin yake so a ba shi da wannan haƙƙin sai ka ba shi buhun da to yanzu barin tambaye ki ƙaddari ya ba ya ba ya baka ya baka buhun dawa yanzu kuma kai in zaka sai da buhun dawan nan ya ce kuɗi yake bukata ko to sai buhun dawa kaddar dubu hamsin ne lokacin da ya baka to yanzu kuma sai komo arba'in da biyar to yanzu ya za ka zai karɓa arba'in da biyar ɗin? a zai karɓa arba'in da biyar ɗin? to riba ta shigo ai ba kuɗi ya baka ba ha'a ana ai wayo ne ai ba kuɗi ya baka ba na'am eh wato ku gane wani abu guda ɗaya ita shari'a tana aiki da zahiri ne ai saboda an san cewa za a iya samun matsala shi yasa aka ce ayi keke da keke abinda aka baka shi zaka maida an bani kudi mai da kudi an bani shinkafa ko dawa in mai da shinkafa ko dawa na'am a'a idan ba a samu ƙari ba ai na yi magana shekaran jiya ko misali ana wayar gari ni ina kuɗi nake so saboda zan yi bukata ta sai na zo gurin ka aran kuɗi sai ka ce wallahi ba kuɗi sai dai shinkafa ko masara kaddar dubu ɗari nake dubu saba'in nake bukata sai ka ce ba dubu saba'in amma ga buhun shinkafa a ƙa'ida wannan buhun shinkafar bai kamata in sai da maka ba sai in tafi na gwan sai da kayana amma in dai na sai da maka to da matsala tunda shaguna suna da yawa an gane ko sai da kibuhun shinkafa ta ya rage nawa in ma riba na ci in ma faduwa na ci duk ruwa na ne amma abinda ake yi in na tashi sai da buhun shinkafar sai ya ce shi yana so kuma ba zai saye shi a farashin da yake saidawa ba sai ya ce shi ma yana bukatar zai samu riba kai riba ta shigo duk da baka da kuɗi na zo ka taimake ni da aran dubu saba'in ka ce babu to da alama ga shinkafa nan je ka sai da na san za ta ce ka bukatunka to zan daki shinkafa ta ya rage nawa dukawa zan yi zuwa zan watsar ya rage nawa amma sai ka ce to tunda saidawa za ka yi sai damin kuma sau tari wasu lokutan in ba kuɗin za ka ba shi ba ba zai saida maka asalin farashin da yake saida kowa ba ki fahimci abin da kyau misali in yana sai da shinkafa dubu saba'in sai cuta ga shinkafa nan ka ɗauke ta ba matsala 75,000 kin gane da kyau ko? to kin ga ya yi ƙari tun da a 70 yake saidawa shi kuma saboda za ka ba shi kashi ba ba shi ne sai ce 75 ko 72 sannan kuma muni na biyu kuma sai ce to sai damini maimakon kuma ya saya 75 ɗin nan ko da shida ya ƙara ma ko da ma'ana dubu ɗaya sai ya ce a'a zai saya ne a dubu saba'in saboda shi ma ai saidawa zai yi can ya cuce ka nan ma ya cuce ka can ya ma ƙari nan ma kuma ya maka rage duk wayo ne wannan wato kun manta ne ya kamata in muna karatu muke tuno Allah waye Allah ba fa ba ka yi wa Allah wayo duk wannan kwalokwalen da kuke wafo dabara ce ayo Allah wayo eh to ai mun ga fir'auna ma da annabi Musa ko wayan fir'auna ya tserar da shi daga abin da Allah ya hukunta zai same shi to ku daina wani wahala kawunan ku wani ai takwas kwalimar tambaya to ai in kaza ne din mun ji kaddar ma malami ya amsa miki ayi da kike bukata dan malami ya amsa halaccin abin kenan ba ku gane me nake nufi in malami ya amsa miki akan hakan halaccin abin ne ai ba halaccin abin bane ba manzon Allah ya ce kuna kawo rigingiminku zuwa gurina amma wani lokacin ɗayanku ya fi iya surutu da magana da tsara kalamai idan na ɗauki hukun na ɗauki gaskiya na bashi bisa abin da ya bayyana a gare ni alhalin ba shi bane mai haƙƙi to ku sani wannan abin da na ɗauki gaskiya na bashi ba zai halatta masa shi a gaban Allah dan alkiyama ba to idan manzon Allah zai raba hukunci tsakanin mutum biyu kuma ya ce wala Allah ɗaya saboda iya magana in ɗauki gaskiyar in bashi alhalin ba shi bane mai gaskiyar wannan baya halatta masa ina ko malami saboda ka in kin dau shigo da dabara ki tafatawa malam ai kaza malam to ai kaza akai to duk dai misali ta kange malam akai ta dai ga amsa abin take bukata amsa mata to kadar an miki hakan wannan ya halatta miki abin wallahi bai halatta miki ba
na wannan ta ce malam ina tambaya tana tambaya akan mijinta ya ba ta shawara ta yi family planning saboda tana ramewa sosai idan tana goyo to ita dai kalanta komai ma'ana lafiyar ta kalau amma kuma in dai tana goyo tana ramewa kuma tana gama goyon sai ta samu ciki shin ya halatta ta yi wannan family planning din shi abinda kullum malamai suke ta jawabi akwai fulanin wanda yake shari'a bata haramta shi ba akwai kuma wanda yake da kaikayi a cikin shi an gane na farko dai ya zama na cewa kar a yi shi da manufar wai ‘ya'ya za su yawa saboda matsalar rayuwa saboda kunci a a yi shi bisa wata larura da ake tsoro kamar ana haihuwar ‘ya'yan da cututtuka bi ma'ana suna da wata matsala ta jini wanda na ɗaya da na biyu ma ana ta fama da su har yanzu ba a sami kansu ba to kaga wannan in ta kama ma a haƙura da haihuwar baki ɗaya za a iya haƙura da ita duka sai a samu wata macen kuma sai a ƙara don a samu ‘ya'yan lafiyayyu ko kuma aka waye gari kamar suna da sikila wani lokaci za ki ga sikila sai ta tsallake na farko ya yi na biyu babu na uku kuma ba shi da ita to malamai suka ce ala sabilil misal ma in na ɗaya ƙa'ida ya yi to na biyu ba zai ba to na uku ma'ana zai sake yi ko kuma a na ɗaya ba zai ba na biyu zai yi to sai suke cewa in na ɗaya babu an tabbatar na biyu zai yi to shi kenan shi wannan na biyun cikin ma na samuwa sai a zabda shi kar ya kai ma yanayin da za a yi sabon Allah an gane ko to tun da mahaifar da ya ta karɓa to sai zama next wancan da zai zo sai ya zama shi kuma damar lafiyayye kun ga kenan kamar target ake yi a tsallake wancan kar a bari ne ya kai gari da in an zabar kuma za a shiga matsala to sai suke cewa idan dan ne yake zuwa da matsala ko uwace take zuwa da matsala ko matsala ba iya ta jurewa bace ba to wannan babu laifi ko an dakatar ko an yi tazara to ke kuma naki wannan ke da mijinki na hutu ne da kuma jin daɗi ko ba to me zai sa hana ba zai ƙara aure ba ya huta eh sai sai ki ta haihuwar mana in kin gama sai ki huta baki daya don na hutun jaki da kaya a kane yan biki gama ba so wannan sai dai a kalli bisa maslaha sashi da maslaha kike dama dole mace in tana shayarwa aksari ai tana nunawa dole a jikinta saboda wani dan akwai shan nono wani kuma uwar nonuwan kala-kala ne ruwan nasu za ki ga wani ruwan yana da maiko sosai yaro ko kaka ya sha za ka ga ya karbe shi wani kuma za ka ga cewa ruwan ba shi da maiko sosai saboda ka zai ke zuƙa da yawa kuma gino jikin nashi ba za ta zo yadda ake bukata ba to sai aka waye gari daman yana in kina shayarwar yana zuƙan nononki sosai kuma sannan jikinki na nunawa to kuma sannan immediate kina gamawa ki dauki ciki to kin ga dan kin dan kun tsara ke da mijinki alal aqalla an dan samu watanni ko shekara daya ba na ganin zai zama laifi tunda ba kun yi bane dan tsoron haihuwa tunda ai shi daga cikin amfanin aure shine zama matarka tana iya gamsar da kai a rayuwa ba kullum ka kalle ta a bushe ba ko kuma ka kalle ta a wani yanin da baka jin daɗi so ina ganin ba zai zama da matsala ba gaskiya in kuma an wayi gari ma ai akwai tablet da ake amfani da su yanzu ma akwai na maza shi ba zai hana in kin yaye amfani da tablet din ba shi ma sai ya sha na dan watanni ko ba haka bane ka samu dan tsaikon dai saboda duk an ce planning din kowane yana da matsalarsa ba wani fulanin na zakatar da haihuwa ko tazara da ba shi da matsala kowanne sai da ce wani kawai ya fi wani dama-dama duk wannan rikicin jinin da kuke ta fama ai dishi ne an gani ko dishi rikicin ginin da kuke ta shiga ɗinsa aka salon fulanin ne ciwon baya kafa wane ne mara ciki za ga dai musibinsu ne to Allah ya sauki amma ina gari ba laifi insha Allah tun da ba wacce manufar gare ku
wadda ta ce tana da buƙatar addu'a ga mahaifiyarta saboda wannan munanan halayenta duk inda ta zauna sai ta kuntatawa waɗanda suka zauna wace ce mai wannan magana wace ce yarce sannan kuma duk abin da suka mata ba ta godewa don Allah malam a mata nasiha ko za ta gyara to yanzu ne nasiha tana ina eh in ne nasiha ai ba ta nan eh kuma ban ji ba to amma in tana jini abinda nake gani ya isa ya isa wato kullum akwai buƙatar a sami standard family a ce akwai family tsayayye a rayuwa yanzu irin wannan matsatsalin da an kai wa uba ko kanin uba zai warware su tunda shi zai iya zaginta ma ko ba haka bane ba zai iya faɗa mata bakan magana sai dai wala Allah ce ba shi da hadisan da zai faɗa mata ko to amma irin wannan in ka tada tunda akwai manya a cikin unguwa akwai manya a dangi to sai akai kukanta zuwa ga manya akwai wanda ma'ana uwanta ne ko kaninta ne amma yana matsayin babba ko uba ma misali ko wani ma'ana sa'anta ko wata ma'ana kawarta wata malama a unguwa duk za a kai musu wannan korafin kuma su za su baje magana su baje ta su faɗa mata duk kurakuranta wannan abin da ke wance ba daidai bane ba wannan ba girman ki bane ba Allah ya yi ɗauki mataki ga wanda ya kaza duk da maganganun da ya kamata a yi mata to yanzu mu ba abin da faɗa mata mu ce ta tsoron Allah kawai ta sani cewa duk inda dan adam yake tafe yana tafe da mala'ikunsa guda biyu suna rubutu kuma akan shi abin da ya kulla na alkhairi ne ko kuma abin da ya kulla aka san alkhairi ne saboda haka ke tsoron Allah yake tunda har a waye gari matsala ta kai matsala har yake ta gano cewa ba daidai kike ba kaga ba ya lalace a ce kai da girman ka ka tsugunna ka haifi danka amma har an waye gari ya fi ka tanai da hankali wannan wace irin musiba ce to da Allah ke tsoron Allah ke gyara ki san cewa duk abin da kika shuka shi zaki girba kuma duk abin da ya je shi zai dawo a karan kanki saboda haka dan Allah ki ji tsoron Allah ki daina waɗannan ɗabi'u kuma ki sani ko gulma koyi da mutum duk baki ɗaya wayannan haƙoƙi ne waɗanda Allah ba zai yafe su ba sai idan wanda aka yi da shi ɗin ko aka masa ya yafe kuma ire ƙulla waɗannan husumomi da kuma maganganu marasa daɗi dan mala'iku suna rubutawa ɗan adam dan na mahaifin min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk abin da ki furta suna rubutawa ko na aiki ne ko na magana kuma ba na jin za ki ji daɗi a cikin alkiyama an ba ki littattafanki cike suke da irin waɗannan baƙaƙen maganganu ko irin waɗannan haɗa husuma ko kuma irin waɗannan halaye marasa kyawu Allah ka shirye mu ka shirye ta baki da duka baki ɗaya labari ne kuma to sai ta sake rubutuwa daga takardar ta gani mai wannan takardar ta sake ta sake rubutu arama ce bai gane da amma muje
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لذوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي أَمَّنْ يَمْشِي عَلَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
na'am Allah subhanahu wataala ce wala qad kadzdzaba alladhina min qablihim haqiqa al'ummun da suka gabace su waɗanda suka zo kafin su sun ƙaryata bi ma'ana mun aiko musu annabawa amma sun ƙaryata annabawan wa kaifa kana nakir to ku tambaye su yaya azaba ta ta kasance bi mana wani irin damƙa muka musu sakamakon ta annabawa awalam yarau ila tsairi fawqahum safatin ba sa kallon tsuntsu a samansu yadda yake tafiya ma'ana a jere wa ya kabi ma'ana safatin a jere yana mai buɗe ma'ana fuka-fukansa wa ya kabin na kuma yana ma'ana mai makale su ma yimsikuhunna illa rahman ba mai rike wannan tsuntsu a sama lokacin da ya buɗe fuka-fukansa da lokacin da ya rufe sai ubangiji mai rahama bi mana wannan rufewar da buɗewar ba ita bace ba mun yagga ne mun ga dama da amincewa haka yake faruwa inda ba mu so ba ko ya buɗe ko ya rufe ba zai tashi ba innahu bi kulli shay'in basir hakika ubangiji masani ne mai gani ne kuma dukkanin bayansa baki daya amman hadha alladhi huwa jundul lakum shin kuna da wani ne wanda shine rindinar ku ko kuna da wani ne wanda shine ma'ana wanda zai kare ku yansurkum min dunir rahman wanda zai kare ku daga ubangiji mai rahama in ya tashi kama ku inil kafiruna illa fi ghurur kawai ba komai yake addaba kafire ba illa kawai rudu mun ara musu rayuwa mun ara musu numfashi mun ara musu jin daɗin rayuwa to wannan mata'un ghurur din wannan jin daɗi na rudi shine yake zuga su amman hadha alladhi yarzuqukum sannan waye da Allah wanda ya sai azurta ku in amsaka rizqahu idan ubangiji ya rike arzikinsa kana ganin cewa iyawarka ce sammakonka ne ko iya nomanka ne a matsayinka na sarkin noma ko kuma ana iya kasuwancinka ne a matsayinka na sarkin kasuwa kuna tsammanin shi ke ba da arziki ba shi ba ne ba Allah ce ballajju fi utuwin kawai dai sun yi nisa sun yi zurfi gurin wuce gona da iri an gane ko wani furi ko ma'ana sun yi nisa gurin barin Allah duk abin da aka waye gare mutum ya yi nisa ya jima yana ciki aikata shi to za ka ga da wahala ya dawo baya musamman hadisi ya tabbata daga manzan Allah ya kisa duk wanda ya kai furfura ya kai shekara 60 yana aikin barna zai wahala ya gyara Allah ya ce afa man yamshi mukibban ko kuma dan Allah yanzu wanda yake tafiya a kife ala wajhihi akan fuskarsa kamar miciji ahada yanzu wannan shine mafi tsari da kyan gani a tafiya amman yamshi sawiyan ko kuma wanda yake tafiya mana da kafafuwansa hankali kwance baya dange shi ala siratin mustaqim yana tafiya akan tafarki madaidaici misali ne Allah ya buga yanzu wanda ake waye gari yana tafiya akan fuskar shi yana goga fuskar sa ita ce a matsayin takalmin shi da kuma wanda yake tafiya lafiya kalau da kafafuwansa to kenan Allah yake cewa wancan kafiri wanda yake karbar abin da annabawa suka zo da shi to wannan shine kwatankwacin wanda yake tafiya akan fiskar shi wanda kuma ya karbi sakon annabawa sakon annabin da Allah ya kuma shi kamar shine mai tafiya akan mana kafafuwansa normal lafiya kalau to shine Allah yake fada afaman afafani afaman yamshi mukibban ala waji ahada amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim wanda yake tafiya ma'ana a kife shi ne mafi daidai ko mai tafiya akan tafarkin ma'ana annabawa da annabinsa Allah ce kulka faɗa mushi ko wallazi an sha'akum
أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون to yanzu idan kun kalle daga inda arama ya karanto cewa walaqad kadzdzaba alladhina min qablihim fa kayfa kana nakir duk wannan talmihi Allah yake yi bayi bai fito kai tsaye ya nuna waye shi Allah ba amma dai waɗansu abuwa ke bujiro maki a matsayinki na mai hankali za ki iya tantance waɗannan abubuwan ki gane ba wai kawai haka suka samu kansu ba akwai wata fawa ta samar da su ya ce Allah ya halakar da waɗanda suka gabata kafin su amma ku tambaye su in babu ku gansu ba ku karanta alkur'ani da tarihin ma'ana annabawan baya me ya faru ya azaba ta take bi mana sun ji da dadi to sai Allah ya miki talmihi nan bai ce miki kai tsaye shi ya ba sai ya ce ku kalli tsuntsu a saman ku yana tafiya safatin yana mai bude fuffuken sa malamai suka ce ko dai akwai tsuntsun da kawai haka yake tafiya fukafukan sa a bude ba ma ya rufewa da kuma wanda yake haka yake rufewa yake budewa to da wanda yake bude yake tafiya haka da wanda kuma yake yake budewa baki ɗayansu a tunaninku su suka samar da kansu haka ƙwarewar su ta tashi to malamai suka ce anan kin ga ba ce muku wa yake wannan ɗin kai tsaye ba amma an faɗa miki a tunaninki ya abin da yake faruwa shin ba wata fawa ba wata kudura anya anya ba wata ba wani abu da Allah yake da yake faru da haka kawai tsuntsun nan shi ya ga dama to idan tsuntsun nan ya ga dama me yasa kaza ba ta irin nashi eh me yasa talatala ba ta irin nashi me yasa agwagwa ba ta irin nashi suna tashin amma da talatala da agwagwa da zabi suna tashi irin wancan tsuntsayen bal hasali ma sun fi wa'ancan tsuntsayen ma girman fuka-fukai to amma me yasa ba sa tashi to sai ki gane ashe Allah ne ya kudurta cewa kala tsuntsu iri kaza shi zai tashi sama kala kaza kuma zai tashi sama ba Kar ki dauka kenan ashe ba girman fuffuke bane ba in kuma kin ce a'a wannan abin ya samar da kanshi haka ne kadai to kamo wancan mai tashin ai akwai abin da ake cewa matashiya a cikin fuffuken tsuntsu ko cire shi in kin cire zai tashi yanzu in kin sayo tattabara kina son ki kiwata ta ai kina cire matashiyar da farko ko saboda ki ci gaba da bata abinci da zuma a nan gurin a hankali kuma wannan matashiyar tana fitowa to lokacin da za ta fito matashiyar lokacin tsuntsun ya riga ya gama sanin gidansu ko da ya tashi ya tafi koto zai dawo gida haka ne to in kin ce kawai sudufa abin yake faruwa to cire wannan matashiyar zai tashi in ku har za ki cire ba zai iya tashi ba to kenan matashiya take taimaka masa ya tashi to matashiya kuma wake fito da ita eh to kin ga zaki dawo ki gane cewa harka ce ta ubangiji ba wai sulufa abin ya samu ba sannan kuma Allah ya ce ku sake kallo yanzu kuna da wasu rinduna ne jundun kuna da wata ma'ana rinduna ta mayaka wa'inda za su kasance su ne mataimakan ku koma bayan Allah kuna da su ne in kuna da su kamar yadda Allah yake faɗa ɗaya daga cikin kafirantan fale da unadiya sanarwar zambaniya ko ya ce ka ce su kirawo ma'ana nadiya 'yan kulab ɗinsu abokan zaman dandalinsu mu kuma za mu kira mala'iku ma'ana zabaniyawa kenan wannan yake nuna mana cewa ba wani wanda ya isa ya baka taimako daga gurin Allah sai Allah shi yasa la malja wala manja minhu illa ilayhi shi yasa idan Allah ya raga doka bisa wani laifi da kamishi ƙarshe dai in ka ma'ana ka gudo kuma dole ka sake koma gurin shi kamar yadda ɗa ne idan uwarsa ta zane shi zai fito ƙofa gida yana kuka ba haka bane ba amma dai ƙarƙarinta dai 'yan mintoci ya ɗan wasa da abokanan shi yan an jima kuma ina zai koma gurinta dai to haka ya zama cewa ba wani wanda ya isa ya wadatu ga barin Allah duk inda aka wayi gari alkaiwa Allah laifi ya hukunta ka ƙarshe dai gurin shi kuma za ka sake komawa to akwai wanda idan Allah ya maka za ka koma gurin shi don ya huce maka haushi bisa abin da Allah ya maka to shi ne Allah ya ce ba wani wanda zai iya taimakon ɗan adam daga ubangiji mai rahama kawai kafirai suna wannan hauka suna wannan rudi kawai suna cikin gururi ne na duniya me gururin duniya shine Allah ya ara maka wata dama sai kake ganin iyawarka da ƙwarewarka ta baka wannan yanayin kamar ta ce a tsarin Allah ne yayin da zaka zama haka kai a garin aida ba kowa bane sai da Allah ya ara maka wannan din ka zama kowa ba haka bane ba kun gane me nake nufi in ilimi kake takama ko kuɗi kake takama ko mulki kake takama ko dukiya kake takama kafin ilimin kafin mulkin kafin dukiyar kafin sarautar waye kai eh ai haka kake mana sun tiritinka daga baya mulkin ya same ka sai kake zama kake ganin kai wani ne daga baya ilimin ya same ka kake ganin kai wani ne to ashe kenan kaga ba wani wanda aka waye gari bai bukaci taimakon ubangiji shi kowa Allah ne ya dan ara masa wani abu to sai ya zama wani Allah kuma yana janye wannan abu me zai zama kuma zai dawo gidansa na da kun fahimci me nake nufi bari ba ku misali yanzu wata kawar ku daga nan akwai wani babban mutum ba zan faɗi inda yake ba a kamar da ake ba da labarinsa in ya inganta ya yi ajiye motarsa ya shiga wani lungu ya je ya yi dubiya ko gaisuwa ko makamancin wani yana fitowa sai ya ga yarinya mai gasa awara da murhunta da kayan awararta tana tsaye sai ce mata lafiya na ganke a kici ai nan da ka faka motar anan nake toya a walata kuma ka fakin abun dole da jira zo ka dauke tukuna to wani abin ya bashi sha'awa ƙarshe wannan babban mutumin ƙata mutumin sai ya aure ta eh an gane ko to sai ta zama wata ta zama wata ƙatuwa sakamakon ƙato ya aure an gane ko to kun ga yanzu dawa ce ce ita ita ba kowa bace mai aure ce to yanzu kuma wannan inda za a waye gari ya mutu ko Allah yake ya aure ya rabu me zai faru kuma sai ta koma gidanta na da bar karaba ko wani misali akwai wani wanda na sani da na san shi na san shi a iri na kwaman mutum iri na to da Allah ya so daga shi sai ya daga shi ta hanyar gwamnati sai ya zama na cewa da tare muke komai za mu iya kwanciya ma irin kai da gindidin nan aka ba daya wancan ya sa kai nan wancan ya sa kafa nan to ma da Allah ya zo daga shi ganin shi ma sai ya fi karfin talaka sai zama na kofar gidan shi ma a dirran da aka ce yana gari a wannan asabar da lahadi akalla a ci buhu uku na shinkafa saboda mutane ganin shi ba ya yiwuwa in ka ganin sa ya sai wajen karfe biyun dare ko karfe ukun dare amma da yake Allah shi ne Allah wani abin na faruwa sai ga shi in na shiga wani guri na shiga na kwaramniya ta in na fito sai in zo in gan shi a kan tebur shi kaɗai ƙwal duk wa'ancan mutanen babu ƙarshe ma sai ka same shi a ƙofar shago a teburin shago na mai kanti ana fira da shi to ashe in za mu imani da Allah ashe duk abin da kake ganin matsayi kana da shi ai Allah ne ya kara maka har kaji kana da shi ma har kake daga baki kun fahimci me nake nufi da Allah ya zame fa eh sai ka koma gidanka na da to ashe kenan kun ga ba wani abin tinkawo ba ka da komai ba ki da komai ba ki da kowa ba ka da kowa ashe Allah shine mai komai mai kowa an gane ko to in ya ara maka komai nashi ko ya ara miki komai naki yanzu nan ganin ki ma sai wahala in ma za ki zo unguwa an kawo ki a wata katuwar jin baka irin ba ma a sanin waye ke ciki an gane ko amma da wala Allah fara ma kike saidawa ko kina aure akan titi da dan acaba da mai tura baro duk zaki bashi awara amma da Allah ya so sai ya daga ki yanzu ba ma wai mai auren ba iyayenki ma kafin su ganki sai sun fama to Allah ya ara miki kenan to da kuma Allah ya janye fa sai ki koma gidanki na da to kenan mu gane cewa ba wani mai matsayi ma'ana permanently babu shi ba ka da shi kawai Allah ne yake ara maka to Allah ka ara mana abin da zamu iya to wasu kuma idan Allah ya ara musu sai su gururi kamar irin wannan din kanga ai gururi ya dabi kafare suna ganin cewa kamar su ne a wani ma ba caye ba wai da wannan arzikin ya gada ne kabiran an kabir tun daga iyayensa ya gada kuma ƙarya yake yi lokacin da ka zo duniya saboda tsabar talauci ba zigidar ma ka zo tsirara saboda tsabar kai baka da komai talaka ne miskini matsiyaci akwai wanda ya zo duniya da kaya tsirara ka zo zigidir to ina kuma wani matsayi kenan Allah ya sauke to shine Allah subhanahu wataala ya kara cewa ku kalla kuma wa yake azurta ku idan Allah ya rike arzikin sa to duk kun ga wannan duk tambaya ce ake musu to duk mai hankali sai ya gane cewa ga waye wa yake wannan sannan Allah ya sake cewa kuma ku kalla a yanzu a halin da kuke ciki mutum ne wanda aka waye gari Allah ya masa ido da hanci da baki zai kaya zai sa kaya su masa kyau ko mace ko namiji in ka ganshi gwanin sha'awa sai kuma ga wani miskini masaki Allah ya jarrabe shi yana tafiya ma'ana da hannayensa da duwawun shi ko kuma yana tafiya ma'ana a kifa a fuskar shi da Allah a hankali da wancan da wancan wane ne kake ganin yana tafiya normal ai wanda yake tafiya da kafafuwansa da suturarsa to haka bambancin kafiri yake da bambancin ma'ana musulmi shine Allah ya buga mana dan ki gane cewa da wancan da wannan ga bambancin su to sai Allah ya saki tambaya sai magana da kanshi kuma yace kul ka fada musu huwallazi ansha'akum to yanzu kaga yado zai miki magana kirikiri ma shine asalin wanda ya raya ku wanda da babu ke asalin ki mana digon maniyi digon maniyin nan matacce Allah ya maida ke mutum bisa matakin da Allah ya ga dama wadda alalakum sam'a ya sanya miki ma'ana ji wal absara ya sanya miki gani wal afida ya baki kwalwar tunani yanzu wannan fa kun san me amfanin wannan a gurin ku don ku gane da yake ya sanya ma'ana ji ku gane shi a cikin ji akwai menene akwai akwai aya a cikin jin da muke da kullum ba akwai aya akwai aya a wannan jin yanzu bari ba ku misali inda za a haska miki dan dodon da yake kawo miki wannan jin zaki sha mamaki abu ne ɗan tsoka ce ko kuma ɗan wani abu ne bai ta karya karya ba shine alam ɗin fa da yake janyo sautin yake baki kuma ku gane wani ƙudura ta Allah a wannan jin fa a nan za ki ji ƙara a nan za ki ji raɗa a nan za ki ji sauti mai laushi da Allah ya ga dama sai ya zama na gajin amma kawai kalar abu ɗaya zai baki kun gane mai nake nufi yanzu saboda iyawa ta Allah sai wani ya makala murya sai ka ji muryan nan siririya gunin daɗi wani kuma sai ya katuwa wani kuma sai ya rada wani kuma sai ya haushi wani zai kukan jaki duk kuma wannan abin kwaya ɗaya shi ke ba da wannan kalolin abin ba kwa iya tunanin ya aka yi Allah ya maka wannan jin ya bambanta ba kwa tunanin haka ba kwa tunanin ya aka yi Allah ya yi wannan jin ya bambanta ƙoƙon kunnan guda ɗaya ne amma a shi za ka ji ƙara mai ƙara a shi za ka ji ma'ana sauti na waƙa ka ji mai laushi a shi za ka ji ƙur'ani ya baka ban ƙaye duk wannan kunnan guda ɗaya ne ba ɗayanku ba ya tunani ya ake Allah ya wannan hikima da wannan tsari to shi ne Allah yake faɗar wannan cewa shi ne wannan ya sanya muku ma'ana jin baki ɗaya ba baki ɗaya sannan kuma ya ce wal absara ya sanya muku gani yanzu daga ƙwayar idan mu gashi kowa yana da ƙwayar ido amma Allah da ya ga damar wannan ƙwayar idan sai ya zo ya sa ta a cikin wani lungu, lungu kan lungu, sannan ya zo ya kewaye wannan abin da kuma ruwa. Wanda wannan ruwan hikimar ilahiya a wannan ruwa shi ne ko da tsakuwa ko ƙwaro ya fada, ruwan zafi gare shi, da kin murza kin murza sai ƙwayen nan ta tafi wani guri, da kin murza kin murza sai ƙwaron nan ya mutu. An gane? Nawa kika ba Allah ya sanya miki wannan ruwan idan naki? eh kuma ki gane da hanci da baki da hanci da kunne da ido duk suna da ruwaye amma ɗanɗanan su iri ɗaya ne ɗanɗanan waɗannan kin ga ɗanɗanan yawu daban ɗanɗanan ruwan hanci daban ɗanɗanan ruwan kunne daban ɗanɗanan ruwan ido daban kuma duk daga nan suke fitowa daga mafita ɗaya amma ya aka suka bambanta haka Allah ya ga dama haka Allah ya tsara kenan wannan yake nuna mana cewa da Allah ya ce ya sanya muku ido ya sanya muku gani so ake ki tunanin ayar Allah da Allah ya faɗa cikin afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat ba sa kallon ma'ana raƙumi ya muka halice shi ai ana son ki kalli raƙumi dan ki gane ayar Allah ne to nan ai abubuwan da Allah ya halitta miki suna da yawa amma me yasa Allah ya dauko ji ya dauko gani kawai ya dauko kuma tunani me yasa an so an so a ja hankalinki ne ki gane girman kudurar Allah da iya halittar Allah ki gali ma'ana afida tunani yanzu nan sai wani abu ya motso miki ba tare da kin danna wani remote ba ko wani makamancin wannan sai ki tuno abin da ya faru bara an gane ko ya faru bara waccan ma zai ki tunawa wala Allah ma zaki tuno abin shekara goma duk da menene da wannan afida din da wannan abin tunanin ina fata an gane sannan kuma za a zo a wayi gari ki iya haddace abin kwarai ki iya kiyaye abin banza duk da abu guda daya ki kiyaye mai yawa ki kalli misalin qur'ani kwatan kwatan qur'ani yadda yake da sarƙaƙiya da gamantacceniya na ayoyi amma Allah sai ya danka wa bawa shi a cikin kirjin shi Allah ka mana gam da katar to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa amma ƙalilan ma tashkuruna kaɗan ne suke gode wa Allah bisa wani ni'imar da Allah ya mana to Allah muna gode maka na قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين nam Allah ce qul huwa allazi zara'akum fil ardi shine wanda ya fitar da ku a cikin ƙasa wannan asalin kalmar zara'a shukawa to amma yadda dan adam yake samuwa a duniya ai kamar shuka ce tunda Allah subhanahu wata'ala ya kwatanta mata da gona Allah ce nisa'ukum harsul lakum bi ma'ana matanku gonakinku ne me yasa aka kira mace da gona saboda a gona ne ake yin shuka tsiro kuma ya fito to ita ma mace kamar gona ce a gurin musulmi a gurin mijinta bi ma'ana zai shuka a tare da ita kuma wannan shuka za ta fito kenan yadda za a wayi gari ki binne shinkafa ko gero kwaye kawai za ki binne amma in ya tashi fita me yake fita ku gane akwai alaƙa waccan kalma ta shuka Allah ya buga mana misali akan ɗan adana saboda abin yana kama da juna. In damuna ta faɗi ko kuma kika yi kaftu na shinkafa ko na alkama, ai za ka ɗauki ƙwayoyi ne na gero ko shinkafa ko alkama ka ziba a ƙasa. Amma da farko in wannan abin ya tashi fita, ƙwaye ce kai ɗaya take fitowa? Wani abu ne daban, yanzu ba kya tunanin ya Allah yake mai da waccan kwaya ta zama dangarniya abin baya baki mamaki ai ya kamata ki mamaki ya za a in wayi gari in binne kwayoyin gero ko kwayoyin dawa ko masara kwaya fa kura-kura na binne amma maimakon kai tsaye in na dawo bayan kwana ɗaya kwana biyu in ga wannan kwayar ai da ita ya kamata kenan ganta bul ta fito irin abin da na binne ko ba haka bane amma ita take fitowa ba ita bace wani abu ne da bai yake fitowa mai ganye kore ko mai zangarniya ko mai yado akan ƙasa kuma wannan irin shukar da nake yi na binne to irin taface dan adam yake gurin iyalinsa kin ga abin da dan adam yake sawa a iyali daban abin da yake fita kuma daban bisa kama da juna ba zan zo in sa ƙwayar gero uku amma bayan kwana biyu ko uku me zai fito wani abu mai laushi daga nan har ya zama kara har kuma ya fidda abin da ake bukata a sama ba haka ba ne to haka za a wayi gari mutum ya kusanci iyali ya zai samar da wani abu wannan abin kuma shi ne fa zai zo ya ba da wata sura daban abin da ka zuba daban abin da ake baka daban don Allah wannan ba iyawa a ciki wannan ba kwarewa ta ubangiji akwai to gwara ma kun ga wannan na dan adam ma har hadisi ya dan faɗa muku matakan da ake bi qur'ani ya faɗa mana ba dan ma qur'ani ya faɗa mana ba ai kawai mu dai muna ganin menene da kawai ga abin da ka kusanci iyalinka ka zuba mata ga kuma abin da bayan watanni zai fito to yanzu ni da ke da uwar nawa muka biya Allah wajen furudusun ɗin wannan ɗan. Kun bai ji mai nake nufi? Yanzu wannan aikin da Allah ya mana na takanakanci ɗin nan nawa muka bashi, ga abin da muka bayar, sannan ga abin da ya bamu, nawa muka biya. Yanzu wancan gero da masara da dawa da na zuba na binne, nawa ya aka yi na san yadda wannan ƙwayar ta kumbura, da ta kumbura ta fidda ma'ana ɗan tsiro, duk da na sa ƙasa na danne, amma dannewa ta duk da wannan tsirin mara ƙarfi ne bai hana ya fasa wannan dannewa ba wannan tsirin ya bullu ba haka bane ba to ya ta ina ya kai na san haka ya aka na san haka nawa na ba Allah ya haka to duk nan ana janyo hankalin dan adam ne ya gane girman Allah ka gane kwarewar Allah ka san cewa ba wani wanda ya isa a duniya in ba Allah wannan shine amfani amma in kawai zamu ke tilawa muna karantawa kawai muna wucewa ba ma tadabburi a irin waɗannan to karatun Qur'ani ba shi da amfani a gurin mu amfanin sa dama in kin zo gurin waɗannan abubuwan dama ki tsaya ki tunani ki gane isar Allah da buwayar Allah kin ga aka ce kalli tsuntsu wanda ke yanzu ko kin yi irin tsun- jirgin nan na leda na yara in ba dan wannan zaren ba tsuntsun wannan mai jirgin mai zai faru ba ƙasa zai ba shi ma in sun isa yaran su tashe shi idan ba iska ko ba ka bane ba in ba iska zai tashi to ko da iskar ma sai sun rike wannan ɗan lilan in sun isa su kaɗa lilan kuma wannan jirgin ya je kano ya dawo saboda allah bai ga dama ba zai faru ba wancan tsuntsun kuma allah ya ga dama haka zai faru allah kama na gamdakatar allah ya ce to ku sani wa ilaihin wa ilaihin su kuma izuwa gare su zamu tashi duk wannan abin da allah ya mana baki daya da ni da ke da tsuntsayen da dabbobin baki daya duk zamu koma ga allah shi yasa dukkaninmu Allah ya kawo mu ma'ana zaman wucin gadi ne kuma za mu gama amma saboda duniya ta yi daɗi abinda mutum yake so ya samu wai sai yake cewa mata hazal wa'du in kuntum sadiqi to wai kullum magana kiyama ake mana kullum ki to wai yaushe ne kiyaman ne haba ta cika mu da surutu wai akwai to yaushe ne mata hazal wa'du in kuntum sadiqin yaushe ne alƙawarin Allah ya ce kul ka faɗa musu innamal ilmu indallah wannan sanin yaushe ne yana gurin Allah ba gurin ka yake ba su yi haƙuri su sha kulminsu bi ma'ana ba a gurin ka wannan ilimin yake ba shi ma ya ce bai sani ba an tambaye shi mata sa'a ya rasulallah sai ce mal mas'ulu an ha bi alamin sa'i wanda aka tambayar da ya fi mai tambayar sani ba kenan ni da ka tambaye ni kiyama ban sani ba sai dai na san menene alamominta kaza kafin ta faru kaza zai faru amma duka wani alamun da Allah ya faɗa Allah ya ga dama kuma ya tace ta basu faru din ba sai ne za a tambaye shi ne ai la yusalu amma ya fa'al akwai mai tambayar Allah ne ko akwai mai tambaye su Allah me yasa kai kaza bayin sa ne yadda ya ga dama haka zai da mu saboda haka duk abin da yake mana Allah alfarma ce ba cancanta muka ba alfarma ce ganin damar Allah ce Allah ya ga dama ya ki ba za kuma ka tambaye shi ba aljanna da kike ta bukata Allah ya saki sai kika aikin kika sallar wal alama kin tare a masallaci ba ka san ibada kenan ba ke da bata qur'ani 100 da hannunki goshin ki ya bule saboda sujjada to wanda dole ne a baki aljanna eh aljanna ta waye to sai ce bana ba zai baki kaya na ne sai na hana ki sai illahi ah to aikin yi sallah har goshin ki ya bule kin rubuta Qur'ani guda 100 da hannunki ba haka ba kin tare a masallaci a gidan liman kina ga wayannan sune suka cancanta sun Allah ya baki aljannar to sai a zo a yi balancing checking and balance ke kuma wannan jin da idan da waye da Allah ya sa miki da wannan numfashi da kike shaka nawa kika biya sai Allah ya rubuto miki bill din su baki daya da me zaki biya shi in kin ce kina da kuɗi kuɗin waye baki a'a dan adam ba shi da komai fa Allah kamar daga mutunta to shine Allah yake cewa inna ma ana nadhirun mubin ka faɗa musu ai kai al'amarin kiyama me za a yaushe ne baka sani ba kai mai gargadi ne kawai kenan ka ba su wannan amsa yaushe ne abinda ake alƙarta muku inda gaskiya ne me yasa bai faru ba ba ruwanka shi wanda kuke faɗawa ai yana jin ni aiki na kawai wa'azi kuma na wa'azantar amma yaushe kiyama za ta ci wannan ni ban da ahliyar haka Allah ne yake da ahliyar yaushe abin zai faru ni kawai in faɗa kuma na faɗa to duk wani mai wa'azi haka ne duk wani mai wa'azi iyakacin shi mai kenan faɗa amma yaushe za a yi kaza wannan al'amarin gaibu ne na gurin ubangiji innamal ilmu inda Allah an gane ko ilmi yana gurin Allah wa inna ma ana nadhirun mubin ni kawai ma'ana mai gargadi ne a bayyane kowa ya gani ban dora muku haraji ba ban sa muku tara ba ban ce ku ki biya ni kaza duk wata ba na sakamakon abin da nake muku ban nemi kudin limanci ba ban nemi kudin ladanci ba na neman komai illa iyaka ta ana naziri ni mai gargadi ne kaman sha afali umin kaman sha afali kafa wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama kuma ya kafirci inna hadaina hu sabila imma shakiran wa imma kafura to wannan shine abin da kullun ya kamata muke ganewa amfanin karanta alqur'ani shine tuntuntuni da waɗannan abuwa in an zo an yi magana ji ki tsaya karan kanki ki ta tunani ya ake jin nan yake samuwa an yi magana gani ki tsaya ki ta tunani ya ake ganin nan yake samuwa haka ake bukata da ke shine tadabburin qur'ani shi yasa kuma tadabburi na qur'ani baya yiwa sai ka san menene ma'anar qur'ani saboda haka dole sai an je makaranta an san me Allah yake faɗa manzo Allah alaihi salatu wasallam kana ya ta'awwala alqur'ana kamar da ummu Aisha take faɗa ko idan manzo Allah yana sallar dare to duk abin da yake karantawa in yazo gurin azaba zai roki ubangiji Allah ya kare shi daga wannan azaba in yazo gurin rahama zai roki ubangiji Allah ya bashi wannan rahamar in yazo gurin kuka zai kuka to wannan shine kana ya ta'awul qur'an manzo Allah in yana karanta qur'ani a cikin sallah da daddare to yana tadabburin abin da yake karantawa bi ma'ana yana sanin me yake faɗa kenan ashe kun ga almuhimmu tilawa take da buƙatar ka san me kake faɗa shi yasa duk inda mai karatun qur'ani yake ake so a ganshi daban nutsuwarsa da kamun kansa ya bambanta da na kowa domin shine wanda Allah ya mai kyautar da bai taɓa kowa a duniyar nan baki ɗaya ba dan babu wata zuciya mai kima mai daraja a gurin Allah sama da zuciyar Qur'ani an gane ku duk wanda ya daraja a gurin Allah ƙasa da hafizin Qur'ani to Allah ka ba mu dama haddace littafin ka zan takaita anan saboda yanayi na lokaci abinda na faɗa daidai ubangiji subhanahu wataala ya ba mu ladansa na kuskure kuma ubangiji subhanahu wataala ya gafarta mana muna da kuma ubangiji